أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أنزل عليه القرآن هدى وبشرى للمحسنين والذي أنزل عليه قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatun wannan littafi na annahul wadih wanda waɗannan malamai suka rubuta Aliyu Jarim da Mustapha Amin a wannan yini na Laraba biyu ga watan Zulkaida shekara ta 1441 wanda ke yayi daidai da 24 ga watan Jun shekara ta 2000 da biyu haka ne ko? afon shekara ta 2020 cikin ikon Allah sun ta'ala jiya mun kammala a jarul ismi yau kuma za mu tashi na a cikin wannan darasi na biyar da izinin Allah sun ta'ala za mu yi darasin karke ne a cikin wannan littafi shine wanda aka mai take da annat watan siffa ko ka ce siffa ko ka ce annat duk ɗaya ne kawai mun gane ko ya yi daidai da darasin da kake karanta cikin bracha grammar adjective adjective siffa to idan ka kawo siffan wani abu ita siffan ita ce ake ce mata siffat ko ko annat abinda aka siffanta ana ce mishi man'ut ana ce mishi man'ut ko kuma mausuf saboda haka idan ka ce asifatu wal mausuf daidai yake da mene annatu wal man'ut na'am idan muka duba abun muna bayanin shi ko shi kenan ko da ke kuma za mu yi dan tambaya ma aka yi to to alhamdulillah to idan muka dubi wannan allo kafin mu ci gaba a larabci man'ut kalmar da aka siffanta ita ce take fara zuwa kamar yadda za mu iya ganin dan wannan rubutun wanda ke za mu iya amfani da shi a matsayin alama ko kuma formula wanda zai taimaka mana wajen gane na da man'ut man'ut shi ke fara zuwa ko idan muka sami na'at ma man'ut sai mu sami na'at a gaba kamar kaga alkur'an suna ne ko sannan kuma alkarim siffa ce ko to idan muka duba da kyau alkarimu siffa ce ta mene alkur'an saboda haka alkur'an shine zai zama mene shine zai zama man'ut na'at kuma shine karim kaga innahu lakur'anun karimun qur'anun karimun kaga ga ga man'ut da not to abinda za mu rike shi ne ka'ida ta farko idan man'ut ya zo da ma'arifa da raf'a to dole na'at ita ma za ta zo da ma'arifa da raf'a ba za a saba ba in ko kaga kalmar farko ta zo da ma'arifa da rafa'a kalma ta biyu sai ta zo da tanwini to wannan min babin mubtada ne da khabar mun gane ko wata na dan fitar da wannan ne saboda cikin iko Allah ya zama mai ya zama ta zama ya zama hanya mai sauki ga wanda yake koyo zai iya gane bambanci na da man'ut kuma zai iya bambance da tsakanin su da mene mutada da khabar mun gane ko to annabi kuma idan muga na man'ut ya zo da ma'arifa da ya zo da nasba to haka na'at za ta zo da ma'arifa da nasba na'at wannan man'ud ko to idan man'ud ya zo da ma'arifa da jarra na'at za ta zama ita ma kazalika kamar yadda a na hudu idan man'ut ya zama da tamini ba ma'arifa na kira na'at ita ma kaza ta zama na biyar ma idan man'ut ya zama na kira ne tare da taminin nasbi haka na'at za ta zama mataki na shida idan man'ut ya zo da jarra munakkar to na abin nan na'at ita ma kaza ta zama kenan na'at da man'ut akwai alaka tsakankaninsu irin a wasali yanayi ko hali da man'ut ya zo da shi haka ma na da za ta zo da shi to da izinin Allah ba wai a Najeriya ba hatta Misra ko Sudan ma'ana duk wata kasar Laraba da za ka je idan kai mu karana da na'ad da man'ut haka za ka ga bai wuce ɗayan waɗannan surori guda shida insha Allah ta'ala mun banci wannan ko to bari mu karanta jimlolin da ke tare da mu wannan shine insha Allah darasi na karke a nahawu na ɗayan Allah da kuma muna gama in Allah da zamu shiga nahawu da biyu ko to idan muka duba da kyau jumlar mu ta farko al-amsala hadha kitabun mufidun hadha kitabun mufidun wannan littafi ne mai kyau mai amfani haza wannan mubtada ake ce masa wajen lirabi kitabun sai ka ce khabar mufidun siffa ce ko kuma na'at yanzu kitabun bayan mun ce khabar kuma zai zama zai zama man'ut ko to idan muka duba da kyau yayi daidai da yayi kama da wace ka'ida ce a nan ta hudu ko ta yin daga na man'ut din mu kitab ya zo na kira da mene tanwinin tanwinin rafi ko sai ga na ita ma ta zo na kira da tanwinin rafi insha Allah ko ko suratul nisa'i ne mai wahala hadda kana shiga ka lalaba karmamin ka auna in Allah da za gano na da man'ut za mu mi kokari mu insha Allah ta'ala sai jumla ta biyu qara'atu kitaban mufidan na karanta wani littafi mai amfani kitaban mufidan kaga ga man'ud da natin mu ko kitaban man'ud ko mausuf mufidan sai zama nat ko to idan muka duba da kyau dukan sun zo na kira ne yayi da nasuba ko yayi daidai da wace ka'ida jazakumullahu khaira nazartu fi kitabin mufidin na kalli ko na dubi littafi mai amfani da kyau zamu ga kitabin mufidin ko ga kitabin mal'ut mufidin ya zama na'at ya daidai da ka'ida ta ne barakallahu fikum jumla ta farko a bangaren da ke mukabalantar jimlolin farko a haza maidanin fasihun wannan fili ne mai yalwa maidan fili fasihun bi ma'ana wasi'un to idan muka lura da kyau kamar yadda mal'ut ya zo munakkar sannan kuma munawwan ko bitanwin na rafi fasihun shi ma sai zo da shi a jimla ta biyu ra'aitu kitaban mufidan har ila ga kitaban mufidan shi ma gashi nan afwan maidanan fasihan shi ma gashi munakkar munawwan bitanwinin nasbi ko man'ut na atma ce ta zo da shi haka jaritu fi mai danin fasiri na yi gudu cikin fili mai yalwa shi ma dai nafsu shai'i ta yadda man'ud ya zo munakar kuma da tanwinin jarri ko sai ga fasihin shi ma da wannan to idan muka ɗauki jumloli ɓangare na uku a ƙasa za mu ga jumlan farko ta fatahatul wardatul jamilatu fure mai kyau ta bubbuɗe ku gane in aka ce fataha ya bude kenan amma in ka ce tafattaha ya mene ya bubbude kun ga an yi an yi ziyarar tawun da tadhifi ko mu duba cikin suratu yusuf wa ghallaqatil abwaba wa ghallaqatil abwaba domin ziyada fil mabna tadullu ala ala ziyada fil ma'ana to insha Allah ta'ala hankali hankali zamu zo kan irin waɗannan to ya yi daidai da wace ka'ida alwardatul jamilatu dukan suna da marifa da rafa-rafa na na na farko ko katabtul wardatal jamilata na tsinke fure mai kyau kun ga ga alwardata aljamilata ya daidai da ka'ida ta nazartu ila alwardati aljamilati na kalli fure mai kyau kaga alwardati aljamilati ya daidai da shikenan Allah yana cewa inna fatahna laka fathan mubina akwai na da banu ko babu a gani ya daidai da wanne kaga ta biyar kenan fathan mubina wa anzalna bandaucin na ayar sannan kuma yana cewa wa yansurka Allahu nasran aziza haga nasran aziza wa huwa al-azizul ghafur al-aziz wa huwa ko kuma Allahu ghafur Allahu al-ghafur ar-rahim kaga Allah lafzu jalala mal'ud al-ghafuru shi ma sai zama ne na'at shi kuma mun fahimci wannan ko kaga faqulu lahu qawlan wa qula lahu qawlan layyina qawlan layyinan kaga diga na da man'ut a ciki insha Allah sun ta'ala da kai amfani da wannan a ko ina zaka iya gane na da man'ut ko da kuwa cikin ta'lim muta'allim ne za ka gane insha Allah ta'ala Allah ka samu dace saboda haka suke cewa annatu yatba'ul man'ut fi raf'ihi wa jarrihi fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi annatu ko yatba'ul man'ut na'at yana bin man'ut ne wajen hukunci fi mene raf'ihi gashi ko wa nasbihi gashi ko wa jarrihi gashi irin wannan ne shi ma ko to wa ta'rifihi wajen ma'rifa kenan shi ma gashi wa tankirihi inda ba ba alif da lam shi ma na gashi shi so annati yatbul mal'u fi khamsati ashiya fi ta'rifihi afwan nasbi rafihi wa jarrihi wa nasbihi wa ta'rifihi wa tankirihi Allah ka samu dace التذكير والتعنيف نعم وتذكيره وتعنيفه كذلك شيء ما دي هكا بحيث ما إذا كان المنعوت مذكرا يجب للناس مطابقته sosai kuwa ka misali ka ce menene alwaladul jamilu ja alwaladul jamilu ko ja'atil bintatul jamilatu la taqul ja'atil bintatul jamilu a ai ba zai yi ba to Allah ka samu dace jama'a wannan ya fita ko to Allah shi dada buɗa mana lirabi na'am haka ne jamil wa fi ifradihi wa tasnatihi wa mene wa jam'ihi ga kuma waɗansu wannan in advance ne jazakumullahu khairan idan aka ce ifradihi idan muka duba da kyau ai wannan mufrad ne ko wannan ma inda za mu ce alkita bani sai mu ce mene aljami lani kaga tasniya kenan tasniya kenan hakanan jam'i inda za a ce almuslimuna sai a ce المسلمون الصائمون أغني المسلمون جمعي ننكو الصائمون شما جمعي فالله كسام داتي سبو داك الناتي يتمنى منعود في رفعه ونسبه وجره وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتعنيفه wa jam'a wa wa mufradihi ko ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi abubuwa guda goma eh sosai kuwa eh ai abin da yasa saboda waɗannan nan mutane ainihin shi yasa to Allah ka sa mu dace jama'a an fahimci wannan to amma tunda to da tamrini nan na uku a wancan jum a wancan kun ga tamrini na uku bari mu dan yi wannan tamrinin suka ce zai asma al'atiya ka sanya sunaye masu zuwa fi jimlin cikin jimlola summan utha ko summan atha bin utin munasiba sai ka siffanta su da sufufin da suka dace ma zabdi akhiril na'at tare da wasulce karken na'at din wal man'ut naharun mu dai ka mushi naharu mu ka mai siffa kawai naharun wasi'un naharun wasi'un in mun sa ma'arifa ma an naharu alwasi jamil jiddan tariqun tariqun dayyiqun at-tariqu ad-dayyiq nakhla an-nakhlatu al-muthmira an-nakhlatu al-muthmiratu min yaya ko matarun matarun gazirun al-matarul gazir برد البرد الشديد المسجد المسجد الواسع البناء البناء المحكم ginin da aka kyautata gininsa albustanul jamil as-sama'ul as-sama'ul munawwira mai haskakawa ba to sama mai ruwa fa as-sama'ul mumtira a ta an ce as-sama'u sai aka ce mumtiratu ban gane ban gane ba ban sani ko kun gane as-sama'u amma sai aka ce al-mumtiratu da ta guje ana da sai aka sa ta waje na لأن السماء اسم نعم لمؤنث دومي دومي انا علامه التانيث الالف المكسور الممدوده yawa mun yi makasu da mun dugo yawa dama mun kuma kuma ta mun yi bayani cewa wannan alifin din da kan zo karken suna kaman kubra sugura salma duk na nuni akan mene sunayen mata ne kamar yadda idan ka ga al'aliful mamduda asma'u amya'u kubara'u ulama'u alma'u ai wannan mufrad ne to alma'u sai shiga muannas ne ko muzakkar ko kuma munazzalun bainal manzilatayn ka alma'u muzakkar ne ko muannas muzakkar ne alma muzakkar ne akwai hujja a cikin alkurani ko hadis ana ba da lada wa an zalla minas sama'i ana sai ce ma'an mubarakan da mace ce ba mubarakatan kai Allah saka da alheri dama da daga cikin gane suna mu'annas ne in baka sunan na dauke da alamar tamis ba to ka siffanta shi a siffan to za ga alamar ta fito in mace ce ko kuma in kana son ka gane mace ce sai ka yi ka jingina mishi fili mudari ko mazi da aka ce idan sama'u sai aka ce mene to a siya sama'u mu'annaf ne saboda in shakkat ba ka tamu ba idan sama'un fatarat al-anharu a ka'ida a larabci jam'in duk abin da yake bashi da hankali akan bashi shi masigan mata ne kawai shi yasa aka ji ana cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti tajri min tahti al-anharu ba ce ya jiri ba mun bance wannan ko barakallahu fikum na'am shi kuma aikin wannan tajri ai ba shi anharu ba shi ne yake aikin ba tajri al-anharu tajri tahta al-anharu eh tajri tahtaha al-anharu kaga al-anharu nan ne fa'il ko yawwa jazakumullahu khaira ta'um mutaharrikatun fi awwali ko al-bahru muzakkar ne ko muannas muzakkar ko ina hujja daga cikin suratul sajda wal bahru yamudduhu ba ce tamudduhu ba min ba'di sabata abu hurko to al bahrul muzdai muzdai mene mumtali al bahrul mumtali ko al bahrul fa'id wanda ya ci koko as-safinatu as-safinatu al-qadima as-safinatu al-qadimatu al-kitaru ne al-kitaru muzakkar ne ko muannas muzakkar ne ko to a siffanta mana ita al-kitaru sari'un jamil jiddan kaga muzakkar ne wannan ba formula ne ba fa na gane abu ko muzakkar ne ko muannas ka siffanta shi ko ka jingina mishi fi'ili mudari ko madhi ko amri ma za ka gano to wannan shine karken wannan littafi na ɗaya annahul wadih aljizu al'awwal wanda waɗannan malaman suka rubuta Allah saka musu da alheri ba mu kanta ka'ida ba ko na na da ma'un ba haka ne fa annatu lafzun annatu annatu lafzi ne yadullu ala sifati sifatin na'at lafzi ne wanda ke nuni akan suna akan siffar ismin qablahu siffan wani suna da ke gabaninsa saboda haka shi yasa man'ut shi ke fara zuwa sai na'at mun gane ko na'am wa yusamma ismul mawsufu sunan da aka siffanta shi ana ce mishi man'uta man'ut sai kuma kaida ta karke anna'atu yatba'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi shine aka karo aka karo guda bakwai ko na'at yana bin man'ut ne wajen rafa'ansa idan man'ut ya zo da rafa'a na dole ta zo da rafa'a idan man'ut ya zo da nasba na'at ma ka dole ta zo da nasba hakaza idza kana al-man'ut majrura fa yajibu lin-na'at arimi haka ne bari a warware shi ka gani wato akwai wannan wani wata hikima ce daga cikin hikimar malaman luga na da man'ut to sai su ɗauko na addin sai amfani da ita kamar suna sai su raba ta a jikin man'ut mun gane mun bancin nan ko to kaga asalin lafazin shine asailu al'arim jinan ku wa arsalna alaihim sailal to wannan wannan yanzu zai zama min babi idafati menene min babi idafati al mawsuf ila al sifadin don an ce ne sailal arimi sail ba shine dan ba ko kuma kwararar ruwa sale ya silu ba a sailu ko haka ne to arim shine sunan damdan ai ka gane kuma nan da haka da ma'arifa ne a sailul arim dandan arim ko to sai aka raba sifa din a jikin musuf sailal arimi ina ji idan muka yi wannan zai fi fitowa kamar ka ce asamaru addani kaga sifa da masu ko to za ka iya ɗauko sifa ɗin sai ka ce dani samar kun ga yanzu me aka yanzu an dauko sifa din ne sai aka yi idafanta a jikin musuf to da akwai wani a cikin larabci akwai wani littafin kira'at guda bakwai kira'o'i guda bakwai ghaithun naf'i ghaithun naf'i yana da kyau ku samu littafin akan kirawoyi ne guda bakwai yana da kyau in Allah ma ya ba mu iko zuwa gaba kila zamu zamu ce a zo littafin mu karanta littafin tun daga farko a karke mu daura kai to asalin ibadan shine al-ghaythu al-mene an-nafi'u al-ghaythu an-nafi'u girgije mai amfani to duk wannan duk a wata bajinta ce ta malamin lugata yadda za a dauki uslubin na da man'ud sai a jikita su saboda waɗansu fa'idoda idan mutum yi nisa cikin balaga zai samu irin waɗannan abin nan din insha Allah ta'ala ai ai dama ai kasan dole dole za a kuskure dole za a za a bauɗe mu ka'ida din an gama kofa wannan ko to a fito da nahawu na biyu النحو الواضح الجزء الثاني